Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai saurare. Abul Fuswat Production Kaduna gabatar maka da karatun fasirar littafin Jawahirul Rasail. Littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu. Wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60. dutsen ma bai mata zuwa cikin wada sinima kaduna ko kuma a cikin mu a nan waya kamar haka sufuri takwas biyu uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sufuri takwas sufuri tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu ai sauraro lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Juma'a kuma ga watan Janairu, miladiya dubu biyu da sha hudu, wanda ya daidai da tara ga watan Rabiul Awwal, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. Allah ya sake dawowa da mu wannan zawiya ne albarka, zawiyar Sheikh Muhammad Zakir Sheikh Adamu Azari, domin ci gaba da sauraron fasarar littafin Zawahirul Rasail. Da ƙashin jagorancin maulanmu Sheikh Mansur Imam, akar makallahu, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله القائم وما تكن من نعمة فمن الله والقائل إن الفضل بيد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله المنزل عليه محمد رسول الله والمنزل عليه ولا يهزمك قولهم إن العزة لله المنزل عليه فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله وعلى آله وصحابته الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وقاموا بعدما صلوا وهجوا وزكوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يزالوا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ويغضون أصواتهم إلى رسول الله ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وإمامنا صدق رسول الله سيدنا مولانا أحمد بن محمد المضاوي التجاني خاتم أولياء الله وعن خليفته وصاحب فيدته الذي هو شأن من شؤون الله سيدنا مولانا وسيلتنا إلى ربنا برهام عبد الله وعن جميع خلفائه ونواته وورثة أسراره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وعصمه وبينوا ونسهوا وهادوا وهادوا وزاوروا وبازلوا وقالوا الحمد لله وبعد حضرات مقدمي أبن وأن زاوية الشيخ محمد رضوان الله حفظه الله وقاه baban mu na sabon gari shi malam Yusuf baban mu shi malam Muhammad Gambo baban mu shi malam Abdulrahman shi malam Muhammad Ladan a cikin yayan mu mukaddamai da yan uwana muridai da ɗalibai da talamizai almajiran shehu tijjani radiyallahu ta'ala an karkashin jagoranci shehu ibrahim ina cikin shehu kullum bi ismihi wa ainihi ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh a kar dai mu manta muna nan cikin wannan littafi mai albarka wanda muka faɗi cewa ko wanda ke so ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya tuba diwani wanda ke so san shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ko ya tuba jawahirul ma'ani qulubul amani wanda ke so san shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya tuba kashful alfas wanda ke so ya san kansa ko ya tuba jawahirul rasail zai gane yana tafiya kan hanya ko ya sauka jawahirul rasail shine zai gwada maka cewa akan kake tafiya ko ko ba akan jiki ba in ka san jawahirul rasail ka huta daga neman labari daga wurin wani don ka san kanka. To, uwa a waccan wasiƙa da muka karanta ta baya shehu radiyallahu ya gaya mana ya ce ya wa kansa a suna mana wasiya kamar yadda wa kansa wasiya da tsoron Allah cikin da waje da wazar da su abin da ba Allah ba da kiyaye abin da shari'a ta wasanta wato wanda ke na ibadu musamman tsalloli biyar da lura da sharkansu a kan lokaci kuma cikin jama'a sannan da kiyayewa a bisa wurdin lazimi na safe da yamma da wazifa da cikin juma'a sannan da kiyaye baki daga barin wato cikin abubuwan da hankalin ummawa baya kamawa har ma yake duk wani shi kula da sallah da kyau ba to kula da lazimai da wazifa da cikin juma'a da kyau ba alaihi tijaniyin ba tijani bane sun da yawa mutane sun ɗauka tijaniya zagin wanda baya ɗariƙa shi ne tijaniya sai haka suke zato kuma sun ɗauka tijaniya shirya maulidi ne wasu sun ɗauka tijaniya zikirin dukan ƙarshe ne wasu kuma sun ɗauka tijaniya wa'azi ne shirya kungiya a kira wani malami ya zo ya wa'azi to wannan gurin da suka ɗauka su ne tijana a tijaniya lazimi safa da yamma wazifa zikirin juma'a girmama iyaye kula da sallah wannan shine tarika to shi ne har maulan musul ibrahim sallallahu alaihi wasallam ya ce tijani billah an mutum ne mai tun kurri warai abin da Allah ya sanar da shi wanda ke shafi kowa ba ba ya samu har yana karanta wasu kuka yana cewa tsarru in ji shi kafin lahu kurkun sa'at mafatiha wal babu maqful la yaktubu sirra illa kullu bi sikatin tasirru inda li'amun nas maqful sai ni sirrin Allah a wurina suna cikin wani daki kuma an kuɗe shi da fado kuma mabukin ya tsaya a gaba ranar buɗa ce sirrin Allah a wurina yana cikin wani daki an buga mai fado sannan mabukin dakin ya fata kace to shi sirrin Allah a wurin annabtacin bayan Allah abu koyewa ne amma a wurin wulakantaccen abin tallafawa ne to shi ne zan kuma za mu tashi wasu da akwai shiwar kallon ya aika wa ɗan uwansa wanda ke yaya ne a wurinsa alhaji muhammadu zainab wanda yana daga cikin yayyan shi wanda suka sallama masa suna da yawa kwarai kusan su goma sha uku ne mazaje cikin su waliyai ne ko malamai mafi hali to shi a shek muhammadu zainab suna daga cikin yayyan shi kuma yana daga cikin manyan malamai amma a gidansu ba a ƙasan ma kan shi yana faɗi shi ne sauraron gidanmu Muhammad Zainab shi ne kwarai da gaske malami ne in ban manta ba a can da can wasiƙa ta sai da alhassan shayin an shi yana gaya masa a ƙarshen wasiƙa yana ce masa da jarika haza alhaji Muhammad Zainab arifin billahi cikin kasin nan alhaji Muhammad Zainab masanin Allah ne wala a'rifu min amsalihi arifan shawu ni da zamanin sa ban san masanin Allah kamar sa ba yake mata abun ma'ahu lillahi wa fillahi wa fillahi da har da Alhaji Muhammad Zainab saboda Allah dan Allah cikin Allah san ta fi aminu za ka amfana daga wurinka wa san ta fi aminkum salami zakka wannan almajiranka ma za su amfana matukar kana mu'amala da shi wala yasurruka shay'un la fi dunya wala fil akhirah kake tunani in ka ci shi ka harshe da shi wani abu zai faru shi ce ba abu da zai cuce ka ko a duniya ko a lahira وإن لم تفعل فسيتها فلا يضر الله شيئا هذا ذي شكر الله الشيء وانا على محمد زينب شيء وانا يوم زامو في أينه وفي شيء رسول الله عليه يربو كامتا شيء صلى ما وشيء كما ينا شيء وشيء مكان تنو من يمن هر سيدي أن يفيكي رضي الله تعالى عنه تكون ترجمة حشو الألفاظ يا كاوة سيدي كان شيء رسول محمد زينب كيالي ورين شيخه kuma tun da abin shehu yana da rai sai ni Muhammad Zaina take karanta ta mukamatul hari shi baya zama har wata rana aka matsa sai ya zauna ya ce shi ya kama da gudu karanta a wurin kowa ba sai Muhammad Zainab ya zo sake yin tafsirin karatu a hannun shehu na mukama shi ne daga baya bayan ya sallama wa shehu ana inkarin shehu a lokaci sai yake cewa wal ta'lamu anna al-imam kan nasab ما لم تكن العبادة بيتا ينسجم فلا يكون وافدة التجاني برهام ذي الأنوار والإرفان وكل من يهد منكم ربه يرضاه شيخا يتربى فيه ولا توارث سر شيخنا التجاري أن تؤتي خير بني أدنان قد جدد الدين بأيد من دثر وسنة المختار من بني مضر أنفى طريق شيخنا التجاري سيدنا فاشلة المباني أنفى طريق شيخنا المكنوني أدي أبي الأموال والبنون فرم من بنيانه ما تحكم وكان في الجو جناعا كالقلم فقامه الله لنجل خلقه ونفي كل مغلق في الحج wannan shi Muhammad zai nabi ke gaya shi Ibrahim yana cewa wani wani malamin ku sani annan imamu cewa limamin ne shi su gani wannan ka hakika ya gaba ma ya fi lura da abin da zai amfana da shi faida ita ce faida wani ka kika yana yana ba hannun shi Ibrahim shi ne alawo ne wasu da su tijani a hannun wasu da mai sata bayi da shi tijani shi ne wa rahama sun alwari wani irfani wannan yayin ka muka gaya masa karshe sun ci wai ba alfahari da shi na tijani ya zo ya samu da kuka shi tijani a kusaina sarkatan mu sulkan sake da tulmani gudun kuɗi ya rushe ta zama kango da rigar الفاتحة كشيء نبي مكانون يا إسك طريق الشيخ مؤيا ولي هي حقيقة مكتمل في صوت طريقة في الأموال الحادي تقولون عين أبو الأكي شوى بسم كرامو يناري بسب الله فورا أبوه Saboda a lokacin shi Ibrahim ya kaddar zamani in za ka karbi da shi ke kajiya. Mace kusan tsaron namiji ma kuke shi. haka suka mai da gari shi ne sai sai yin amur zanar sai ce ramma min dunyani ne ma da haram sai ni ka samun abin da ya rushe gyara kada bin tsohon suna'an kal'alam ya sake tsohon kashin ta ginin ɗari kuma shi tijani ya bar shi bai kawo ba sai muka da masu kazo suka rusa da shi ibrahim ta shi tarawa sai tsara wa ginin tsawo shi ne faramma min dunyani ne ma da haram sai ni ka samun abin da ya rushe sai ya tayar da shi قال الجوي ثناء كالعلم التي أقامه الله الله يقول شيء إبراهيم يمثل خلقي فمن أمثال هلكة ونبي كل من في الحج والحوت سكن على حجي بجسر كان سيدك وحلت أمجه إذا أردت والكسر كل شغل رمته وإنما سلاسل الشيوخ فلنسخت به مع الفخوخ رب المريدين على نهج حسن مثل اتجاه شيخنا موضع الجنن قد نبدعت به قلوب النائمين وأبصرت به قلوب الكافرين بالذكر والسنة أسند الإمام أبطاله في كل مسلك يرام فاستسلموا له شيوخ الوقت إلا رجعتم بعظيم المكي لأن في أسرار إبراهيم في طريق موتان عظيمة kananu shi kan shi ke baki saboda wani shehu ne kansa dai kuma yana da shekaru yawa tsakanin sa da shehu sai ku cewa fananu motsin nan da kuke gani yan uwan tsayayyansa mashhadu da hutu sabbalin masa shaida cewa ya fi ne wananu motsin nan da kuke gani tsayayyansa min auladihi ina cikin yayansa da hakki na ruhi da shi ne yau za mu ji a cikin gaba shehu radiyallahu ta'ala anhu ya aika masa dan akan kowa ya aka kawo doki da shi wannan to bismillahir rahmanir rahim
مولانا الشيخ احمد علي رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا كل خير شيء يقول الله برحمة بجين كي فصل الرسالة السابعة من الوصايا يسير فصل يشي نعم وانا يفكر وسيلة حقيقي وسيلة مولان مش إبراهيم رضي الله تعالى عنه بيتي وعلى المجرانسة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد
بسيط مش إبراهيم رضي الله تعالى عنه يا طارة مجنة ياتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام da sunan Allah mai rama mai jin kai salatin Allah amincinsa da kuma ma'aikin Allah da iyalan gidansa da sahabbansa masu girma amma ba amma bayan basmala da salati da hamdala
فيصل الكتاب إلى يد أعز الناس وأعلاهم مكانة عندي yace fa yasulu al-kitabu wannan wasiqa ta sadu ila yadda azun nasi zuwa hannun mafi girman mutane wa alahum daukakar su tsakanin matsayi in ji aurena wanda ya fi kowa daukaka ya fi kowa daraja ya fi kowa matsayi a wurina to wannan wasiqa ina so ta kai da halle shi
محل العلوم والأسرار
wanda yake shi ne wurin da ilimi da asiri ya fare duk da ana maganar ilimi ko asiri ana so ka ga inda ilimin ya kwana da ilimin da asirin ya kwana daga wannan wanda na aika ma wannan wasiƙa shi ne matattarar ilimi matattarar asiri shi ne tattaran da asiri ya zauna tattaran da ilimi ya zauna
وولدي وعهدي kuma ɗana ne kuma alkawari na ne kuma yayansa ne ba ما تبي saboda shi ne adamul arwah shi ne abul arwah shi bakci ne shi ne ce ɗana ne kuma alkawari na ne shi
الشيخ بجميع مر... بجميع المراتب shi wannan wanda na aika mai wannan wasiƙa shehi ne wanda ya tattaro dukkan martabobin shehunda kun sani martabobin shehunda wato abubuwa ne guda goma akwai waɗansu ɗabi'u wanda sai an haɗa su duka ne shehunta take kwata. Da yawa ‘yan uwanmu da sauran mutane in an zo maganar shehunta suna ambato maganar ilimi ne. Gaskiya ne, ilimi yana daga cikin sharuɗa, amma muhimmi a wurin su masu abu su kuka yake. Abubuwa ne ga sunan. Guda biyu, dole ne shehi ya zama yana da tafiyo guda biyu irin na Ubangiji. Ya zama yana da tafiyo guda biyu irin na manzon Allah, sallallahu alaihi wasallam. ya zama yana da shigo guda biyu irin na sayyidina abakar siddiqo ya zama yana da shigo guda biyu irin na sayyidina umar faruqo ya zama yana da shigo guda biyu irin na sayyidina usman zunnuraini ya zama yana da shigo guda biyu irin na sayyidina ali karramallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala an jami'i sakko na Allah sun shi ya zama sattaran sattaran da ilimin mutum ya samu wannan ba ba shi ba ne sai dai ya zama malami ya koya mutane karatu amma ba ya haɗa su da Allah ba amfanin shi hunnai saba bayi da Allah kamar yadda amfanin malaman koyar da bayi ilimin addini kuma shi hunnai amfanin su da mutane da Allah to ɗabi'un guda sun sai shi ya zama sattaran sattaran mai suturta aini mai gafara na biyu ya zama shafiƙan rafiƙan mai tausayi mai sassauci su ne su umar da Allah. Wancan mutum na Allah ne. Sai ta zuni su ta ta sako amma Ubangiji ya saba mu arziki da ashirinci da kuma bashi da lafiya. Sai kuma saba mu shi ne. Kuma su kasta aiki. To wannan tabi'un Allah kenan. Tsaran tsaran. Dole shehin da bisa ya fahimci wannan. Sannan na biyu ya zama shahidan rafiƙan. Ya zama mai tausayi sannan zan mai sassauci. Shugaban guda biyu, Hassan na Abubakar ya zama sashi mata fadikan mai gaskiya sannan kuma shi karkatawa. Da yawan taimako, da yawan sadaka. Sannan ka shigo guda biyu na sai na Umaru, ya zama ammaran naha'an da yawan umarni. Karshe ya zauna baya yin umarni da komai. Dole ya zauna ya yin umarni da kyakkyawan aiki, da hali shiga farin aiki da mummunan aiki ana aiki ne na shehunne soji sannan da shi ya yi masa na Usman Zunnuraini ya zama takaman mutane musalliyar sunjaini wannan su yawon mai yawan ciyar da abinci sannan da tashi da mutane su yi ce su fada wannan dole shi ya fi da wannan sannan da aka gidan shi ana so a zama abinci don barki in baki suka zo to ai kokari a wasu abin da za su ci ko abin da za su sha suka baki su zo su kan shehi wanda ake tunani shehi ko ya sada bayi da Allah da zai zama ba a samu wani abu da za a sa a baki sannan ka zo da su na sun na ali karramallahu ta wa radiyallahu ta'ala ya zama alimin shuja'an ya zama malami ne sannan sabisu a wurin tafiye da mutane zuwa ga Allah ba wata guguwa da zai gani ya tsaya sai ya tabbana da inda ya saka ba wannan ka'ida shi hulɗe ba wani abu da zai sa ya kafi kalle ya juya shi ba abin sai da hali yana yaki idan ya sa gaba sai ya ga fili da yake juyowa sai ya fi shorin su sai sa ba mu yi farashi harshen lafiya kano wannan shi ne abin da ake nema da yawa mukan zo wurin tarurruka sai a dinga faɗin shehi sai kaza a ta magana su ne gaskiya ne amma wannan shi ne shi ne shehi ya tabbata da wannan to sannan a ciyo sauran bayanai amma magana ya tara ilimi fanni kaza ya tara ilimi kaza amma shi a kan bakin shehi bane sunan sa malam to haka yake na'am shekhu bijami maratib to shi wannan wanda shehur kalla ne aika masa da wannan wasiƙa yace shi shehu ne wanda ya tattaro dukkan martabobi ya haɗe ya zama shi sakaran ne kafaran sannan shi shafiƙan ne rafiƙan sannan shi sadiƙan ne suka sadiƙan kuma shi ammaran ne nasa'an sannan shi aman ne na ta'ani musabbiyan zai wa nasu liyamun sannan kuma aliman ne shuja'an dan ba dan aliman ne shuja'an ba shi ne ba dan tsoro ma zai hana shi to shi ne shi ne su ya tattaro dukkan ko kuma ka ce shi ku ji da mai maratibi ne ka zama malami ne a shari'a malami ne a dariƙa malami ne a hakika dan kowanne fannin su daban malaman shari'a sunan su al'ulama'u malaman dariƙa sunan su al'ulama'u malaman hakika sunan su al'ubara'u kowanne da aikinsu ilimin malaman shari'a sunan sa kishiru ilimin malaman shari'a sunan sa lutu ilimin malaman hakika sunan sa lutun lutu zikirin masu shari'a la ilaha illa huwa zikirin masu dakika la ilaha illa anta zikirin masu hakika la ilaha illa ana makami na masu shari'a sunan sa al-hikmatu makami na masu ɗariƙa sunan da alƙurbatu makamin masu hakika alwuslatu kullum an makami ya takallam kullum ya malu ala shakilatihi rabbukum a'lam liman huwa ala sabilan
sahibu gara'ib al-aswa azwaki
shi wannan shehu shi wa rasulullah ne da muka aikawa da wannan wasiƙa wato shi ne sahibu gara'ib al-azwaki ma'abucin bakin zauki daban-daban zauki kala-kala wannan lokacin wannan wasiƙa da muka aikawa shi ne mabocin bakin wago wal ajaib shi ne bakin abubuwan mamaki
man alhamahu Allah rushdahu wanda Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ne ya sanar da shi shiriyarsa Allah ne ya sanar da shi shiriyarsa
وجعل الله همه وعده kuma wanda Allah ya sanya masa shi da kuɗi cikinsa domin Allah kuro. Wajen cikinsa ba ne da kuɗi, ban da gida, ban da mota, ban da mata, ban da yaya, ban da jama'a, ban da canza, kuma kowane mutane shi shi samu ta kawai. Samu Allah. Samu ta shi samu Allah kawai. Shi ka samu kuɗi ya rasa komai ba matsala. Shi ne ya samu Allah. Ko da shi fagen cikinsa da damuwarsa kullum yadda za a yi fata Allah. shi ne yadda wani bakin cikin sa yadda za a samu kuɗi wani bakin cikin sa yadda za a yi ya samu jama'a ko ya samu wasu abubuwa da na duniya to shi himmarsa ba shi kawanta samun Allah kurum.
إذ هم غيره الأغراد والحطام والتعزز عند دون التعزز عند رب الأنام
yayin da wani ya zama shi himmarsa damuwa ta cikin sa ba wato bukace-bukace na duniya wani hudam da yin kazanta duniya wata hazus da neman girma inda alhamdurin halitta kuma ta hazus inda rabbi anam ba ta hanyar neman girma wurin ubangijin talibai ba yayin da wani yake neman duniya yake neman kayan da yake neman girma wurin halitta yaushe wannan mutum yana neman Allah yana neman saduwa shi ne kawai bukatar shi
Alhaji Muhammad Zainab.
alhaji sunan shi shi ne alhaji muhammad zainab yayin shehu ne da Allah an kuma gashi kansa ruhi
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi ya ce assalamu alaikum amincin Allah da tabbata rahmatullahi kamar Allah wa barakatuhu da barkatarsa
يليه الإعلام بوصول كتابك وبشرت ببرء قلتك التي أدنتني yamuru lamu bayan basmala da hamdala da salati da kuma wannan kirari da muka yi zuwa ga mai wannan wasiƙa ina sanar da ku sosai mu tarika cewa wasiƙa ta fata duka yi abu shirki cikin wasiƙar na ga ana yin albishir wari in lafika da cewa ta warke daga cikin da rashin lafiyar da kake ciki ta warke allafi a da nadmi wata tara mata ne kai ne ba ka da lafiya amma ni ne na rami wannan wasiƙa ta sadu da ni kuma na yi farin ciki da wannan
الحمد لله والشكر له ina yabo da Allah kuma ina godiya gare shi da ta samu lafiya.
وعسى أن لا يكون من دو من طول مرضك تعديل لبيت الله العظيم وجعلت عليك وظيفة حمد وشكر بأن تجمع جميع المريدين والمريدات وأجل وأجل قلوبهم وبلغهم عني وذكرهم الله والعهد الذي بيننا في تعمير بيته بالواجبات في سائر الأوقات.
Ya ce, za ka, amma ni ina fata. Allah ya tsira min da tsara suka. Allah ya sa tsawon tsawon cika ka da lafiya. Kar ya zama an samu ta'adirin lisan Allahul Azim. An samu sakaci, an samu wato, an samu fili, ya zama ɗakin Allah baya cika. da zama kai ba ka zuwa masallaci almajirai ba ka zuwa masallaci ina fatan kar a ce an yi haka bayansa ne ba kuma malami babba amma saboda alaƙar ta Allah ce da yake cewa ina fatan Allah ya sa masallaci bai rame ba ba shi haka da lafiya ni na rame to ina fata tashin Allah duk bai rame ba da zama dai ana shiga masallaci ana sallah sannan muridai kuma suna shiga masallaci suna sallah walhamdulillahi wa shukru lahu yace fa da alƙalisa wazifatu hamsin wa shukr na tsora maka nauyin aikin da za ka dinga shi ne yabo ga Allah da kuma godiya ga Allah an ta jima'a jami'il muridina suna so ka tara dukkan muridai maza da muridat da muridai mata wa ajli qulubum sannan ka cire tsaka zuciyoyinsu da kazanta zuciyoyinsu saban dubo anni isar musu da sako da ta gudu da wuri na anni cewa ni Ibrahim al-Kaula in ka tungali sahibul kaula shekul islami ko fakirhum Allah ana suna ta da Allah ce ina gaya musu Allah su kina Allah wal ahad allazi bainana ina kana musu alƙawarin da ke tsakanin mu da ku mutane da ku a cikin raya ɗakin Allah bil wajibati da kula da salloli wajibabbu da aka dora musu sallar asbahi azhar la'asar magriba isha'i sannan wazura da kirin juma'a ya zama duka suna zuwa suna yi a masallaci sun sayar al'auqat sun dukkan lokaci
وكونوا لله برب كل ما سواه
yace wal qawlu lillahi ku sani halitta kuke tsoranta ko kuma kuke fanta ko kuke neman kuma a wurinta ko kuke neman kuɗi a wurinka ko kuke neman aure a wurinka ko kuke neman ɗaukaka a wurinka lillahi ba su komai tsaye wasu ma da Allah ne ba dan Allah ba da kamar Allah ba ba su so daga ku gane cewa alkawarin lillahi su tsaye ne da Allah hakkin Allah ne ya bayyana su ba dan hakkin Allah ba ba ba su halitta misali kamar wannan lantarkin nan da ake gani yanzu ba ga mutane a cikin masallaci ba amma idan aka kashe wuta cikin shuru don wani ya zo ya yi ba motsi zai sai ba kuwa a ciki amma da an kunna wuta ba suka zuga jama'a saboda ka fi yawan jama'a da kake gani hasken Allah ne ya nuna su ba su son ka kama Allah dan ba su dan hasken ka abin shi ka kama mai hasken kawai shi na abin shi su so ya gwada musu wal kaunu shirka lillahi sun kuma da Allah da rabbi kulli ma su ka saboda ka tabbata da abin da ba Allah ba ba tsanta su kawai
في سائر الحركات والسكنات والقلوات والحلوات saboda haka duk abin da ba Allah ba a watsar da shi a cikin dukkan harkoki motsin ku da natsuwar ku yayin da kuke ko kadai da yayin da kuka shiga cikin jama'a ku ga Allah kawai
وحسن المعاملة معك ومع كل من تحتك من عيال الشيخ كلهم على قدر حظوته وتزكيته وسنه وعلمه
wa husnul mu'amalati ma'al sannan ka ga musu cewa na ce to kowa ya ga kyakkyawar mu'amala da kai wa ma kullu man sa'ataka sannan ka ga musu cewa na ce a dinga yin mu'amala kyakkyawar mu'amala da duk wanda yake karkashin ka min iyali shekh na daga ɗayan baban mu shi alhaji abdullahi biyar shi ne ma'ana bayan shi Abdullahi mai mu'amala da su mai kyau sun sallama mana sallama mana saboda shi akwai Muhammad Zainab ya sallama wa shi to sai zama kuma akwai ƴaƴan shi Abdullahi wanda su kuma ba sallama wa shi ba amma ana tare da Muhammad Zainab shi ne shi Ibrahim ya ce ya musu almajirai sun mafarka kyakkyawar mu'amala da kai sannan su kyakkyawar mu'amala da su wanda su karkashinka na iyalan baban mu shi Alhaji Abdullahi Niyas kullum alaƙar da huduratihi kowa a girmama shi gwargwadon rabon shi ne rabon wata kiyafi da kuma gwargwadon garatuwar shi yani cewarsa a cikin ɗarika da kuma cewarsa a cikin sha'anin ilimi wa sannan yawan shekarunsa wa sannan da gwargwadon iliminsa kowa a kashi girma gwargwadon abin da Allah ya bashi wannan bai da ilimi amma yana da shekaru to a girmama shi saboda shekarunsa wannan bai da shekaru amma yana da kuɗi yana gyaran zawiya yana gyara masallaci in maulidi ya zo yana bada gudunmawa yana taimakon al'umma yana fitar zakka shi ma a girmama shi wannan bai da shekaru da kuɗi amma yana da ilimi yana amfana da bayi to shi ma a girmama shi saboda wannan ilimi wannan shi kuma sai da ilimi bai da kuɗi da shekaru amma yana da hankali yana ba da shawarwari in abubuwa sun zo shi na shirin mai sun shawara ba to da haka in an yi haka ana ta samun matsala a cikin al'umma idan jama'a suka taru ana so a kalli kowa ne Allah ya shi in dai za a yarda su a cikin Allah ya mishi to za a zauna lafiya wannan zai shi ilimi zai da kuɗi kuma zai da shekaru amma yana da jama'a da kuma mashi wata irin kawo jama'a su dinga musulunta ko su dinga shiga dariƙa kuma duk da wannan ya mamaki ma mara kunya ne amma da ya zuwa shigo ciki to shi ma a girmama shi saboda rashin kunyarsa wata rana rashin kunyar za ta rana ko wanda zai zo da ta'addanci da wurin daga neman ko ɗan ko arama ko malam wani ba wanda zai iya yin wani abu amma idan yana nan za a fi tsoro saboda mara kunyan nan yana nan. Ba shi ma mashi kara ta wannan tsoro shi ta kunya ne ai ko wa kawo shi Allah ne kawo shi. Duk sanda kaga mutum ya zo masallaci sun Allah kar ka kore shi Allah ne kawo shi. Ba mamaki zai shiru kuma zai zama abin tsoro a cikin. Ba mu tsara sai na Umaru aka zama. Sai na Umaru an yi musulunta saboda shi. Tsoro ce. Amma da ya zo ya musulunta an zo za a yi sallah a koyi idan an san bin a kan ana kiran sallah a rafi yace yaya haka da ake kiran sallah da abin namu ba gaskiya bane ba umar gaskiya ne amma ka ci yawan mu gama sha sha ma so ake tsoro ne ba mu bane ne kawai sai mu so so shi kunnan sa daya kan kiran sallah daga ranar manzo Allah ta mai faru ha ga mai rafi tsakanin ƙarya da gaskiya sun tsara min da ya wuce ta kuma kana tare su ne ko kai ma kana cikin zai ta muna tare eh ni ma ina cikin sa daga nan ko ba ta bude haka kan musulunci ai umar ya musulunci sai shi da musulunci ne kaga ashe ko da yaushe idan mutum yana da wata tafiya da ake tsoron sa iya zo cikin ku sa ta yi wani lalata suna cikin kaje shi ba yi su da wannan ba san amfanin shi wata rana za ku gane amfanin shi wannan shi ne
نزلوا الناس منازلهم شهر جلال تجاوز نسل الناس تلك يعني منازلهم كما توقنسوا لم يكن الله يتعشى أبو حاجي شاكي الله يحجي هذا شهر wannan malami ne a je shi a kujerar ilimi wannan mai kusan mokini ne a je shi a kujerar kudinsa wannan babba ne mai shekaru a je shi a kujerar farfararsa wannan mai hankali ne a je shi a kujerar hankalinsa wannan mai jama'a ne a je shi a kujerar jama'arsa wannan da duk da Allah ya ba mutum a je shi a ilimi kar ka daga shi
وعليكم بالتحابب واحترام جميع أصحاب الشيخ
wa alaikum ashabu ina yi muku wasiya ku kasan junan ku saboda Allah wa haka za mu tafi a kaji shekh sannan ku kun da girma ku dukkan sahabban shehu siyani radiyallahu ta'ala an farko ware ku ce sai wani da wani sai wanda ya fito da gida kaza za mu ji kuma wanda ba da shi wa gida kaza shi da banza ne da kaza shi za mu shirya wanda shi da kaza banza ne ku girma mu dukkan sahabban shehu siyani radiyallahu ta'ala anhu إنهم والله مزلة قدم فمن وقع في خوائرهم بغير ما يرضى الشيخ لربما يعذب من ذلك shehu rasulullahi ne ce fa innahum domin cewa su sahabban shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu wallahi kun ji na rantsi da Allah mazallar kadami su ne wurin zamewar kafa ka shiga ka kuce ka shiga kai tsalle ka shi ka faɗi kana fata lafiya shi ka faɗi kan sahabban shehu tijani za ka faɗi a jiki ba dan su in an hausu zaɓewa ake wajen kamfa da kare wuya ke so daga ya ce a nan kamar wata ce kawatiri duk wanda ya shiga cikin tunanin da suka kasa a zuciyarsu ya fada cikin zuciyarsu ya gairi mayar da sheikh ya aikata musu abin da sheikh tijani kan yi da shi ba ya musu to kala rubbama yu'addabu min zalik to cewa za a ladabtar da shi daga wannan abu da ya yi. Mutane cewa suna gani kamar in mutum ya kashi da riba duk abin da ya ga dama zai yi wallahi ba haka bane. Abin da zai biya ne ya faɗa shi za ka yi abin da ya hana ka bari. Abin da zai yi ce ai shi za ka yi abin da ya hana ka bari. Sauran kuma ka karwa Allah. Ka je ka samu cikakken kariya. In an ci kira ya ka bari, in an ci ya abu ka yi. saboda shi ne shi ne ce duk wanda ya fada a cikin zuciyar babban shi tijani ta kai ga suna damuwa saboda shi almalin shi tijani zai zo sallah yana tunani wani ya cuce me ke masa alhali a wannan lokacin Allah ya tubi zuciyar ya kamata ya zuciyar ba kowa sai shi Allah kawai sai ga wani a ciki kuma kullum da ya zama tunanin damuwa ce su yawa har ta kake zuciyar da kuma sai Allah ga wani a ciki wannan mutumin bane Allah ya gani a wannan zuciyar mutum ya shiga uku ya shiga uku to shi ne shi radiyallahu ta'ala ne ya ce kaman wa kati khawadirihim su wanda ya fada cikin tunaninsu a cikin zuciyarsu gairi mayar da shekh ya aikata musu abin da shekh zalik ya ta aikata musu ba a nan rufe ma yi addabu min zalik da zuwa za a lakasar da shi da wannan aiki da ya aikata.
وفروا من جميع المخالفات في الظاهر والباطن wata su shekhu ya ce ibrahim radiyallahu ya ce ka gaya musu su kuce yin jami'in mukhalafa da cikin abin da ake kira kafin Allah zahiri wal batin zahiri da batin
فإن, فإن مخالفة أوامر الله أقل دليل على البعد عن الله والعياذ بالله
fa inna mukhalafati awamirin lahi domin cewa sabawa umarnin Allah kallu dalilin shine mafi karfin hujja kada mutabud lillahi bisa cewa bawa yayi nisa yayi hannun riga da ubangiji wal iyad billahi suna neman tsari a ce ma abocin wuce ma abocin salati da su karkashin shi su gani amma a ce ba shi ba Allah muna neman tsari da wannan
وعليكم بالرجوع إلى الله في كل لحظة
wa alaikum birrujui ila Allah ina muku wasiya ku dawo ku koma zuwa ga Allah sai kullu lazatin a cikin tarihi dukkan sakan kun mun tashi ku koma zuwa ga Allah Wanda ke janyo dukkan fitar-fitar ɗariga da matsalolin ɗariga rabuwa da Allah ne ya mantawa da shi. Da kowa zai dinga suna Allah duk sakan sun mun tashi duk kusawa ba matsala. Amma da an tsammar da Allah ya shi kuna abu da kuma sun sakani yanzu. taka taka taka taka shi kenan sai a rabu saboda shi ta Allah amma kana tare da Allah wannan yana tare da Allah ba ta za ku rabu amma in ko ya bar Allah ko baya so a rubutu fa an rabu domin ka bar Allah amma matukar wannan yana tare da Allah wannan yana tare da Allah abin da zai kawo kuwa saboda me shi Allah zama da shi dadi ne zama da manzo Allah dadi ne ba yadda za a yi wani abu amma da an tsaya Allah ka san aka shiga wani abu ba Allah ba to dole ba za a samu matsala shi da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ina muku wasiya bin rujuu ila Allah koma zuwa ga Allah in kullu la kan tarihi إن الهموم والهموم والأحزان كلها سببها الغفلة عن الله fa innal humuma domin cewa batun ciki wal humuma bacin rai wal ahzana kamuwa kullu ha baki ɗanta kabda abin da ke kawo ta al-ghaflatu anillahi man ta Allah duk da kamuwa ya mai yawa fagen ciki bacin rai to ya rabu da Allah ne talauci ya kawo bacin rai ta damuwa soyayyar makiya ta kawo bacin rai ta damuwa za shi abu za ki ke damuwa ba abin da ke damuwa manta Allah sai ya san manta Allah ke damuwa sai abu ka ku ka shiga damuwa ko ka ga kuma jama'a amma in ka Allah a ranka ki to ko kana cikin talauci ko kana cikin makiya kuma ba ka da masoyi sai Allah yana zuciya ka sai ka kabu da shi kana jin daɗi to da hankalin ka akwai kai wanda ya halicce su ana tare in su ba ka ba matsala amma idan mutum baya tare da Allah sai ga kaman yaddar halitta ya fi akan yaddar Allah yaddar Allah ya fi yaddar halitta wato ya yaddar halitta daɗi haka shi ne shi wa Allah ya ce bakin ciki da damuwa da bacin rai manta Allah ne ke kawo shi.
ولذلك قلت أني رأيت الشر كله دينا ودنيا وأخرى في الشرك بالله Wani zalika saboda haka ni na bayana ce, annini ra'aitu ni ina ganin sharra ko wani sharri kullu ne baki kansa dinin sharrin da addini yake a duniyar ko a duniyance ko a lahira yana cikin ka shirki Allah yana cikin haɗa Allah ne da wani. Dukkan sharri ko na zahiri ko na badini ko na duniya ko na lahira. A ci da shirki kawo shi ka haɗa Allah ne da wani. In ce ka tabbatar Allah ce ne har zuciyarka abin da zai zo ya dame ka. Ha? To talauci ya zo amma ana ta da Ubangiji. Sai Allah ya ba ka abin da ya yi ba. mutane da yawa ba san cewa ana iya cin abinci ko kaji ba mutane ba san wannan kaji ba shi yasa ake rikici da yan uwa su cewa Allah zai iya baka abinci ne ba ka rufe ba Allah zai iya baka abinci ne ba ka rufe ba Allah zai iya baka abinci ne ba ka shiga ba Allah zai iya baka jama'a ne kuɗi zai su saboda ka shi yasa ko da kana cikin talauci ko kana cikin wani irin hali Allah kawai لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كما زوجك يكتب هو يا زونا يا الله دي فكرت أنا فكرت الشر ثم بلك من كتاب أنا زوجي إن دي زوجي تحول الشر يولي والله فلا تشتك التسوى شر ما تبكي كان كما كان يوم أبو هو كيني يقول من كيني من أبو كان كتورار كان شر أيوة كذا كذا أبو ما مكي أرشوف يا جمسي هذا وأنا أبي أفعله ko sun Allah yana son mutu da mutu arne ba sai ya mutu cikin wani mugun hali kuma saboda haka karkar su kowa sharri muka sa Allah zuciyar su shi ne aiki ka kula da kallon ka ka kula da wazifa ta cikin gida ko rawa tsakanin ka da shi salamu alaikum sai ka samu motsi ka kashe wani in kai wannan Allah zai ciyar da kai ko ba abinci ka san da na gaya muku Allah zai ciyar da kai ko ba kuɗi zuciya Allah zai iya kuma sarka ka ba abinci mutum bai ci abinci ba amma ya ƙoshi Allah zai irin haka amma zan ka Allah zai aziz wani ya zo kula na kan mamaki na cewa wannan ba abin mamaki ba ne ubangijin nan da kake ji zai iya sawa a tashin alkiyama a tsakiyar tashin hannunka wata shara ta kan kuma a wuta da aljanna kuma kai ma kana ciki ne shiru da ke sarauta da Allah kawai kaji kuma ka ce ma Allah ka yi abu kawai abin da ka kawo jayayya mutane kuma an ce maka wannan annabi ne ko an ce maka wannan wali ne kallon mutumin su sa mutane su ci ba annabi ubangijin da ya sa mutumin abin na ka sallama an amma in za ka nuna dan uwanka ko wannan kaza ne za ka faɗi kada ta Allah yana da iko ya yi abin da ya ga dama
والخير كله في عدم الشرك واتحاد الوجهة
sannan shirin da Allah ta'ala ne ta kamar yadda ya sha muku sharri da ake ɗorinsa na duniya da na lahira da na addini yana cikin shirka ne da Allah sannan alkhairi da ake ɗorinsa shi adam shirki yana cikin barin haɗa Allah da wani wacce hadu hijatu da kuma kaɗin da ta zuwa ga Allah wacce ta kai na Allah ne amma ka kama wanci ce ka kama wancan ka kama wancan ka kama wancan ka kama wancan amma Allah kawai sai wa Allah dabara Allah yana karɓar komai.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا
Sarki Allah al'azim. Shi ne yake Ubangijin bayan ya buga misali a Qur'ani. Yake karɓar Allah misalan. Allah ya buga misali. Wato, rajulan an yi shurakawu, kuɗe ne su da iyayen gida guda biyu. Muka sake su da masu mafisancin ra'ayi. Ɗaya manomi, ɗaya ɗan kasuwa, kuma su iyayen gidansa ne. Idan suka neme shi, sai zai ce je ka samu ka zauna sai kuma ya ce je ka gona sai a kula da shuka a lokaci ta wanne zai yi ba zai rabu biyu ba wa rajulan salaman da rajulun shi kuma mutum ko bai sallama ba su daya san da bukace shi zai same shi aliyasan yana matsalar za su yi kasu wannan shi ne ayar da take nuni zuwa ga umarnin da suka tijjaniya ta cewa shi ba idan an shige ta ba a halawa da wata. Wannan aya ce karaba Allah masalan rajulan shi shurakawu muka saki suna wa rajulan salamat da rajulun har yake wani masalan Allah ma da kai yace alhamdulillah amma ne da karin la ya'lamu idan Allah ba al aksar la ya'lamu to wannan ayar ta rubuta shi sai
saboda kalin bayyanar shi su gani wasu yadda wata ala hannu kari da shi ɗari ko su baye za ka yi ce mutum da yana yin ɗari ko da yawa za ka yi mutum yana kadiriya yana shazariya yana kalwatiya yana naqshbandiya yana arusiya yana sarusiya yana basiriya yana akariya yana tunisiya yana fakariya yana surku ga sunu wanda shi da bukatu yake kafa shi wanda hasan shagali ma yana kafa shi sanda abu da hasan shagali shi kafa shi sai ibrahim tasdiq yana kafa shi sanda ibrahim tasdiq yana kafa shi kuma imamu shi ne yana ne shi wanda junaidi ke neman shi shi ne jibin tsani yana neman shi wanne ne je sai shi jale ce mu in za a je mu sai an kuwa su ce mu kurum sai Allah ya kuskure shi ne Allah ta alhamdulillah da na san yana masana alhamdulillah wala kasar mu la alam wannan shi ne shi ya fi wannan misali ne amma a wurin wato fasikantar Allah ya ce alkhairi fake kansa yana cikin barin san Allah da wani sharri a cikin ka yana cikin hada Allah da wani to shi ne zai tafi bayanan ubangiji ya buka misali shi ne kama Allah shi kadai kawai ka rabu da kama kale shi sabuwan da sabuwan da sabuwan da sabuwan da shi sai Allah zai shi to ka farwa Allah a kika ka sha wahala ka farba da sun farko mana to واعلموا ان فلسفه الشيء كالسهاد كالسحاب
شو يقول الله عليه وسلم من كشم يقول المعذرين أما بيت الشيخ سوى قولا من تشيخ تجاني رضي الله تعالى عنه كالصحاب كمر روان ثمني كمر حجر من كمر كسيدي وخيلة كمر روان ثمني
والمطلوب منها وجود الاثمار kowannen ku ya sani abin nema a ruwanka shi ne samuwar ƴaƴan kisa a wai kawai ruwa ya sauka ya jiƙa kwanan ko ya mutu sanda ko ya zai taru a kuma ko zai kar hanya a cikin wuta ko a cikin a tarihi ba a wannan ke buƙatar ruwan sama buƙatar ruwan sama ya zuba a gona shuka ta fito kowa ya san haka لا مجرد وقوع وقوع الامطار ba ta fara zubar ruwan sama ba ne ake ruwan sama ya yi a ji ayi ruwa cewa to da ake ruwa cewa me ya faru a gonan
وانظروا كيفية طلب الثمرة في حال البساتين الهستية بساتين الهستية إن كان وقوع الأمطار يغني الإنسان في بستانه عن إزالة الحشيش وكذلك البساتين المعنويات
ya ce wanzuru ku duba da idanuwanku kai ne ku talabin samara yadda ake samun ake neman wato ‘ya'yan itatuwa kayan amfanin gona ake neman kayan amfanin gona tsarin da ta tuna da ciyafi a cikin halin gonaki na zahiri sun kana hukumar amfani sun ya kasance zubar ruwan sama yukunin insani yana iya wadatar da mutum shi da tsarin a cikin gonarsa an ki zanu kula shi daga zuwa a cire wato ciyayi da tura su da kwalabe da kaske gyara gona maka zalika da sa tunin ma'anawiyat to haka nan gonaki ma na adini na ma'ana hadarin zai hadu shiga ɗaki kai da matarka ana ruwa kuna dariya ina a sha ba alhali ki ka je gona ta yi aiki ba sai dariya da matarka sai kuma dariya za ku yi kuma ku sai kun gama dariya ta je gona ta gaba komai dan baka je kai noma ba saboda ka ba dariya ya kamata ki kamata ka je ki gyara gona to idan ruwa ya zo ya zo kai shuka to sai shuka ta zo to sai shi wuce hakanan gonakin babi ne ita wannan faidan ruwan sama ne ita ma in dai ka saura zai zauna ya tafi gari a ilimin samu kuɗi sai an samu kuɗi an samu kaza ka harshe ya zo an saura ka zo da ka shiga cikin gonar zuciyarka ba ka cire duwatsun girman kai ka cire tsayoyin hassada ka cire ainihin ciyayin nan na munafiki to in faila ta zuba wallahi sai dai ka wannan ya zama wali wannan ya zama arifi wannan ma ka samu komai ba saboda ba ka gyara gonar da za a zuba faila ma'arifa da wani kisa su su ciki ba haka nan mace wancan gonar ta zahiri ta kan mutum sai ya yi noma ya gyara gonar sa dan ruwan sama ya zuba shinkafa ko masara ko gero ko tawa ko kwaiba ko mangoro ko abu ko wani abu ko su ba to haka nan gonar babi ne zuciya kenan gonar na babi ne zuciyanka idan faida ta zubo to sai ma'arifa da wilaya sai
التصوف لا تقوم بنيته إلا بالتوحيد والعبادة
التصوف شيء صوفنش لا تدعو بنيته ainihin ginin sahara tsayuwa illa ta tauhidi da kaɗai da Allah wani ibada kuma sai ibada duk mutum da yace shi yana son shi baye dole ne yayi ibada kuma dole ne ya fadda sharu da wani dogara da Allah kuro
wa zuhud wal wara'i
والزهد والورد sannan tsufanci baya yiwuwa sai da tauhidi ibada zuhudu tsantsaini
والزهد والورع لا يوجدان إلا بملازمة الصبر
والزهد والورع لا يوجدان إلا بملازمة الصبر الزهد da warau mun faɗi ma'anar zodo zaɓe shi ne gudun duniya wani kuma sun tsayi so zuhudu mai zuhudu misalinsa san mai zuhudu ya yadda arifi ne zo siyan abu sai gura biyu da shiga nuna sun kawo su hanya jere sun ɗari hudu a wuri kashi ɗari biyu ya yar sun yana da zuhudu ɗari biyu sai ya bar ɗari biyu ko kuma ya shirya ya bayar ya ce nemi mai wannan ni ta ganawa shi ne mai zurdu shi ko mai wara'u idan ya da dari biyu sun yi kawo sun yi da dari biyu sai ce hazu na babu wani mara kiro sun na basu saboda Allah ni kan biyu wanda ya yanzu da shi ya zama shi ba san wanne ne nawa ba ko da dauka sun na basu saboda Allah sai ki ya kawai wannan shi ne kira wara'u to amma babu ne wani ko da ba Allah ba je shi ka bashi wara'u an tsayin shirka an zuciya shi ta sha maka kai shi ne fara'u a wurin sufaye.
لا يوجدان إلا بملازمة الصبر
waɗannan abubuwa da aka faɗi guda hudu tauhidi shahada zuhudu warahu baki ɗayan su ba a layu da dani ba ta samuwa zuhudu da warahu dukkan ba ta samuwa illa kullu la da sabari ya Allah zai hakuri
صبرا على على امتثال الأوامر وصبرا على اجتناب النواهي وصبرا على المكروهات مما جرت به المقادير sabran ala alam tsari al-awamir ku hakuri wurin bin umarnin Allah kan umarnin Allah sai an yi hakuri abin da Allah ya umarni sai su ku yi hakuri kuri wa sabran ala tsamarin nawayi sannan ku yi hakuri bisa ba su guje wa halin Allah in Allah ya hana abu shi ma a yi hakuri a bari wa sabran ala makaruhat sannan ku yi hakuri bisa abubuwan ciwo talauci rashin lafiya kaskanci mutuwar yaya rashin kunyan mata da cutuwa daga wurin makwabta su wannan makaruha su ne ku yi hakuri da su min matar su faɗaƙo da su a su ta kofar Allah ta kawo muku ku karɓa hannu ku su yi hakuri wata rana sai labari.
فجهازات الحق حقه
Sai haza wannan ne sai haƙa za ta kawo Allah حقه يحفظها
وتستسلم لحكمه وترضى عن الله في أفعاله التكليفية وغيرها وتستسلم لحكمه دجنن ne zaka iya sallama Allah sai ta Allah yi shi ya yi shi arba anillahi daga lokacin da zaka samu kamun da shi da Allah sai amfani ne a cikin ayyukansa taklifiya wacce tsora a kanka sallolin nan da ne suna sa da sauransu da da wani wannan
آه، وعليكم بحسن الظن بالله وبعباده
shin wuce ina yi muku wasiya da hukumin sanni billahi su Allah ta tsawon da su wasu ibadihi da su ya bayan Allah su ma su tsawon da su قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
yace Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin suratul hujurat aya 12 yace ya ayyuha allazina amanu ya ku dan daukar imani ishtanibu kathiran min az-zanni kun sanci da yawa daga zato inna wa'da az-zanni wa min sha'arin zato kun zunubi ne wala takassabu kun da sanci yan uwanku wala yasalukum dalar kada sashen ku ya dinga sulman sashi
وعليكم بمجالسة الخير فإن مجلس الخير يكسر ألف ألف مجلس من مجالس السوء
وعليكم بمجالس الخير ina yi muku wasiya ku rika zuwa mazaunai na alkhairi irin su wazira irin su sikirin juna irin su maulidi irin su taro na alkhairi su walima na babban alkur'ani babban alkur'ani sauran tarurruka wanda yake mai wato hadisi ya shafa a ciki
فإن مجلس الخير يكسر ألف ألف مجلس من مجالس السوء domin cewa mazauni ɗaya na alkhairi suka tsiro suna kankare alkai alfin majalisi mazauni miliyan su min majalisi suyi suna da mazaunai na banza idan mutum ya je gidan giya ko gidan mata ko gidan tata har miliyan su ya zo wani waje ba sau ɗaya to ya tashi kamar su ba idan mutum ya je gidan tata miliyan biyu ko gidan giya ko gidan mata ya zo wani kawai da je sau ɗaya ya tashi kamar su ba saboda ne saboda taron na manzan Allah ne. shi kuma shi ne shugaban jama'a da abokin zaman su bayan siya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin bawaye ne shi ne zo ku kare shi sannan mala'ikun azaba su kare shi ya wuce wurin in mutumin da ya rafu annabi ya aminta daga maganan tono shi kuma shi ya sa shi ya tafawa ya kai kirya manta annabi saboda mai almarku ta man a habba mutum yana da kan so to daliban cin mutum yana zuwa irin wannan mazaunan ranar aljama zai tafi lafiya kawai
وذلك كمجالس العلماء في الله
irin majalisar da muke magana shi yake kamar mazaunan tarifai wanda suke masana Allah duk mutumin da yake masanin Allah idan ya zo ya zauna zai majalisi ko zai magana duk da kake kame kake kai ka zo wurin
ومجالس الذكر kuma mazaunai irin na ambatan Allah والوظيفة من باب أحرى لأنها لازمة ليست تطوعا musamman ma su wazifa cikin mazaune ba mazaunin da kai wannan domin wazifa ba san zuciya ce an zauna abin da kai ne zai ci a yi niyya ne ya gudu da niyya inda mara abin cikin niyya ce kowa ya yi niyya ko ta'awuni ta'awuni billahi ko basmala ko hamdala ko istighfari ko salati ko hailala ko jawharatul kamali ko addu'a ko sai sa da yawa shike mun shaddiya nan daga zama da abin da ta'awuni billahi bismillah alhamdulillah istighfari salatul annabi la ilaha illallah salatul annabi sai an ta awwal sai kuma kan da burbushi da kallon fuskar juna shike shi yasa duk wani taro da za a ce maka na alkhairi to bai kai waziba ba amma duk sauran fuska sun zuciya ta iya shi. Allah ka ji wurin ba a samu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai saurare. Abul Fuswat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fasirar littafin Jawahirul Rasail. Littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. Wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani, ana iya samun mu a shagon mu da ke da biyu sixty dutsen ma bai matazuro cikin wada sinima kaduna ko kuma a cikin mu a nambar waya kamar haka sufuli takwas biyu uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sufuli takwas sufuli tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu ai sauraro lafiya.
ta kan shi kuma abin da ya kai shi amma kar a tafi ana yi kar a shigar ana yin wasu abubuwa cika a fara wannan in annabi yana nan zai baro Allah Allah sai sallah ga da wasanni kar aka zo ana yin wani abin da ke shafe shi ba sam sai tashi ya baro wurin malakura masu tashi shi kana abin da kake tuni an ce za ka yi babu yasa in mutum zai maulidi dole ya hattara da an zo a kira aran mai buɗe taro a kira a kira liman ya sa a kira aran mai karanta alkur'ani kira masu kanya su karanta kanya kira wanda san annabi sallallahu alaihi wasallam malami ya kashi su gogo shi da halayen shi ko kuma shi ko za a yi maulidi ko a ta karanta abu da ba illa ba ko abin da shafa annabi ba illa ba amma in aka ce ai an kawo bane kaza a yau a canza sai aka canza sai aka zo aka shiga da wasu abubuwa an da wurin maulidi za a iya samun wanda abu ya zo ya gane aiki wanda ba ya maulidi ba zai iya zuwa to idan ya zo yadda ana faɗin halayen annabi ko kuma mutane zai shawa ke ta lallai lallai Allah nan ya kamata a shiga addinin shi haka nan wani kayan mawani shi ma muke kai amma mawani ne yana da kyau cikin waɗannan abubuwan ba a nan ba za mu je su to amma da an shiga ta wanda ba ya yi kaza kaza sai ya shi kawai zai ce ba za a yi ba a yi karfin rusa yi saboda haka ba a yin haka Allah ya taimake mu لأنها لازمة ليست تطوعا abin da ya sa muka so waziba ita ta fi kowanne mahimmanci a cikin kankare zunubin miliyan biyu din nan da an na domin sa ita waziba lazimatin wajiba ce dole ne ga wanda ta karba da ya zata ruwa ba ganin dama ba ne amma maulidi ganin dama ne sauri ne rikin dukan girgi sauri ne zuwa taron majalisai da wa'azin malaman su sauri ne amma yin waziba ka karba ne da sauri shi wa Allah ba'udu bi ahadillahi da ka kawar da kakar wani mutu wajibi dole ka jike
وشرطها الجماعة sannan sharadi wazifa ya shiga ta a yi a cikin gari ومن فعلها وحده كأن لم يفعلها shi ne rigimar ko wani su wazifa shi kare kamar ma su yi ne kawai
وعليكم بإيلاء الهمة في الله وطلب الزيادة في كل وقت وساعة ظاهرا وباطنا shi ne rigimar ne cewa alaikum bi ila'il himmati ina muku wasiya ku ɗaukaka himmomin billahi cikin Allah yaushe mutum da kashe himmarsa cikin Allah maganar ziyarati abin da neman ƙari domin abin da sauran Allah ba ya karewa abin da neman ƙari cikin mu yake a cikin kowane lokaci wa ta'atin a cikin kowace sa'a zahiran wa batinin da waje
قال الله لحديثه الذي تولى تحليته وتعليمه بنفسه تعالى في في أول ما نزل عليه في عالم الهجر إكرا
shehu radiyallahu anhu ce wa qala Allah Allah madaukakin sarki ya faɗa ya shi yi ga masoyinsa allazi wannan da ke kawai na tarbiyya da ne shi ya gudunci lamarin tarbiyyar da shi ya kane da mu da koyar da shi nafsi shi Allah da kanshi ne karanta da annabin shi ta'ala madaukaki shi awwali ma nazala alaihi a cikin farko da ta saukar masa fi alamin hisri cikin duniyar zahiri da tsara da karatu abin da ya fara zuwa masa kenan اقرأ اقرأته
وأسرى به بعد ذلك ورآه آياته نعم وعاراه آياته وتجلى له بكمال الذات وعلاه علم الأولين والآخرين وزاد له على ذلك وقال له بعد ذلك وقل رب زدني علما شعر صلى الله عليه وسلم أبوك مثال تفهم لما مكان شعر من أخبار سوقا a wannan zayi wannan zuwa wato wannan alam na zahiri da annabi sallallahu alaihi wasallam shine isra da karatu ko asrabi sannan Allah ya kace sallah shi isra'i da miraji ba da za ta bayan nan wa arahu ayatun sannan ya nuna masa ayoyinsa jallala hu kamalu saki ya bayyana masa da cikin saki wa atahu ilmal awwalin wal akhirin sannan ya bashi ilimin mutanen farko da ilimin mutanen ƙarshe wa zadahu wa zada lahu ala zalika sannan ya ƙara mata akan wannan. Kwana da wani ba da zalika sannan bayan nan yake mai, Rabbu, kuma yi ilma da ce Ubangiji ka ƙara min ilimi. Sannan ilimi za a ƙara mai. An ba shi ilimin farko, an ba shi ilimin ƙarshe, an ƙara mai akan ilimin farko da ƙarshe sannan wani ana gaya mai hukun Rabbu ilimin ilma. Ya kai ba. Ina abin da shi ne ke nufi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Isra'i da Miraji. Ya ga halittar Allah. sannan ya ga Allah kuma ya zarta da Allah ya ba shi ilimai na farko da ƙarshe ya ƙara mai sannan bayan ya saka shi ya ce mai kashe in ƙara ma ilimi to kai da baka samu kuɗi ba kai ne ba za ka yi buƙaru ba wanda shi wani ne kuke a nemi ƙari kullum
بهذا تعلم أن العبد لا مطمع له في إحادة ما عند سيده ومولاه ولا أحد يستغني بالله ويعلم أن ما عنده باق حميد
بشي فجأة هذا فهم من تعلم ذاك أن أن الأب شيء حرى لا مكما له فيها شهادة ما عند سيده wato ba yi da wani abin kwadayi ko abin nema sun kewaye abin da sun ubangiji shi ko maula wa hukuncin lamarinsa wala ahada ba su wani ko sun makaminsa da kargarsa a ganin shi Allah ba zai ci ya wadata Allah sai an ko shi Allah nan ku je da shi kaji mu ya yi shemu ba malan wani da shi wanda yake faɗa ka saboda shi ne shi shi da wannan ne bawa zai gane bawa duk wani abin nema abin kwaɗayi a cikin kewaye a cikin ke wurin ubangijinsa madubancin lamarinsa kuma ba wani shi ke wadata da Allah waya alam ga nan mutum zai sani annama inda hu fakin waye gani shi ke wurinsa wanzacce ne shi abin da ke wurin Allah wanzacce ne shi ko abin da ke wurinsa ƙararre ne
بل ما تطلب أمامك وما ه... ومع هذا فإني عنكم راض في كثير من الأوقات في أمر الزوايا الزواية وأمر أخي وأخيكم في أمر جميع الجيران نصيحا kai bari kai ma da shi da Allah kake nema amma kai na da ranka duk mutumin da yake riga idan ya samu wata daraja bai sani kai ba Allah ya samu ba Allah yana gaban aiki ilimi ka samu kai ba Allah ya samu ba ilimi ka samu to ne ma Allah har ka tsaya ka zauna ka ce a to ai mu ne malamai kuma ba kamar ne ma Allah ba ka samu kasafi ka samu makami ko ta martaba ko wata karama kana kashi sama ko kana takarwa ko kuma kana yin wasu abubuwa na karamomi kai wannan kare ma Allah ma ta duba amma maka wanda kake nema yana gaban ka ba karama kake nema ba ba makami ba ba kuɗi ba ba ilimi ba ubangijin waɗannan abubuwan duka shi ake shi ne wama haza tare da wannan kawai ne cewa ne rajin ɗaukun cikin kuna ya shiga ku shi ka fi yin milar aukati a cikin mafi yawancin lokuta al'amuran zawiya a cikin al'amarin zawiya da amuru a cikin da kuma al'amarin karnuwa na alhaji muhammadu zainab wa a cikin ciwo a wannan bane to shi ne ko to wa ci kun kuma kuma dan uwan ku ne wa fi amri tumi in jirani sannan kuma da kuma al'amarin da kuma kwakwan mataki daya
ولولا علمي بأنكم تعلمون بوسي... تعملون بوصيتي لما أرسلتها إليكم ولولا علمي بعدين sani na su annaku cewa ku ta amalu da cewa ku wasu za ku yi aiki da wasiya ta lama arsalta ilaikum ba ban kai ko ku gare ku ba
ثم إني أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيديكم إلى كمال معرفته ويتولانا ويتولاكم ويتولى الصالحين والسلام na ce sun da inni sannan cewa ni harin ma ta harka ta'ala ina roƙon Allah masa cikin sarki an ya kuma shi aiki ku in rubuta hannayenku idan kama ni ma'arifati da zuwa cikin sanin ka ko ta wallana ya gudunci lamarin mu ko ta wallaku kowa ya gudunci lamarin ku fa wani ta wallar salihina Allah shi ne mabukancin lamarin ka da hai wasu salam na masu lafiya in ce fasin gare ku.
وقام إبراهيم بن العاج عبد الله الثاني بكوتي م- مشيد السلام عليكم وعلى كل من آه من ضمنه مجلسكم الطيب عام ألف وثلاثمائة وخمسين هجرية
وكتب إبراهيم وشيخ تولى وسيلة سنة إبراهيم الشيخ إبراهيم بن العاج عبد الله على بيت الله التجاني الحجاني يقول أن يولى وسيلة أقوسي mu'izan assalamu alaikum ina so ku mai cewa assalamu alaikum amin sai Allah ya tabbata gare ku wa ala kulli man tabi'ahu la tusbihu kun wanda wannan mazauni mazauni naku wannan majalisi tsaro su mai albarka mai sarki kama albi wa salatu mai wa hamsina wannan wasiƙa a rubuta ta shekara ta ɗari uku da hamsin hijiriya a hijira salam amin sai Allah ya tabbata gare ku يا رب يا رب يا رب يا صمد وكن مجلسا لنا يا واحد العادي يا بر يا وجه يا اين مراسلة يا من لا له شبه كلا ولا ولد ولد الوفر يشكره ابدا يا من لا شك له اصلا ولا مثل يا في كل خائف وجد يا رب يا رب يا من لا له شك الرزق من المدخل الخلق جمع مو ولا يناله نسل ولا عسل المطلق المشي والمشارك سيدنا محمد الداعون الانكار يا عمد صلوا وسلم على خير الورى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
karamar Allah akwai tambayoyi mai tambayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya tsara wa malam lafiya da jagoranci cikin kina rasulullahi amin tambaya ta ita ce malam yaro ne ya taso gidansu ana wazifa kuma ana zuwa da shi tun yana yaro kuma shi ba shi bai san shehin da ya bashi wazifa ba da dariƙa ba to ya matsayinsa yake domin na ji a wani karatu kun yi magana kun ce ya kamata mutum ya san sarsalar ɗariƙa. Sannan tambaya ta biyu ya ce akara makalla ya ɗaukaka yake kuma ya neman kari yake. Sannan wannan mai tambayan shi ma ya ce zuwa ga malam Allah ya ƙara wa malam lafiya tambaya ita ce. Mutum ne ya karɓi ɗariƙa a wajen wani malami kuma kuma yakin yana tuntubar ikini a wurin wani wasalam karamakallah
wato ɗaukaka san annabi shi ne ɗaukaka neman kari neman haɗuwa da shi saduwa da shi ya yi manka shi ko farkin shi ko kuma a dinga haɗuwa yadda manyan bayan Allah su ce kuka ce ɗaukaka yadda da Allah neman kari saduwa da shi sanin shi kenan sanin Allah shi ne neman ƙarin a yadda da Allah wannan ɗaukaka ne sanin mutum ya zama duk ne kuma ma bai da Allah ba haka yadda mutum malami amma bai yadda da Allah ba haka yadda mutum ta abubuwa amma bai da amma ka kare yadda da Allah ɗaukaki ne sannan kada kana neman sanin Allah kana neman ƙari ne to haka nan ka ji san annaba a zuciyarka ɗaukaki ne kai san ka haɗu da shi ka ce shi shi kuma ƙari ne sannan wanda yake magana cewa wai tun yana yaro ake wazifa da shi a sha mafi yawancin waɗanda iya
wasu ai ba ya ba su dalilin ba ne saboda ana yi a gidan su ne shi ne ke zuwa ana yi suna ka da ba ka ba to shi ne kuma sai ka ba in kuma ya karba to sai ya tambayi iyayen nashi wurin wa na karba idan ya zo wurin sai karɓar yana da rai sai ya je wurin shi sai ce ya mai tashkiri ya ba shi matsala sun kai da rai sun yi tambaya an ce wurin wani na karɓar rigar Allah shi wurin waye karɓa in an sa mai to zai yi karewa saboda kusan wannan zamanin gane sansala ba wuya in ka karɓi ɗarika wurin wani za ka iska wanan shi kuma ya karɓa ne wurin shi wani wanda ka san shi shi kuma shi wani na wurin shi Ibrahim ya karɓa shi Ibrahim kuma wurin shi suka yarda ya karɓa sai suka rage wurin sai bi Ahmad al-Abdullahi ya karba sai bi Ahmad al-Abdullahi wurin sai bi hadith kam ya karba wurin sai bi hadith kamatu sai hadith kamatu ya karba wurin shehu tijani shehu tijani kuma ya karba wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba wuya kana haka ko da ka suna da kyau sai je yi tajjidi ko da an ba mutum dari ka inda yana yaro in ya girma to yi tajjidi sai waye ne rashin mutum ne ya karbi wazifa kuma yana tantaman izin wanda ya karba wurin shi sai ya je yi tajdidi a wurin wani kasta wanda ya baka dama ba ta shi bace ba ta shi bace ka baka dariƙa in ka dauka wai shi ne mai dariƙa ba ba wani mai dariƙa mai dariƙa shauki jani dariƙa ta manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam shi ma shauki jani almajiri ne a ciki shi ne mukaddimi na farko saka ba wanda yake koro a ciki ba wanda yake shigo da wani a ciki sai in umurni abu uku ke fitar da mutum a da riga aka yi wurdi ala wurdina ziyarat al awdiya al ahya'i minhum wal amwati tarku al wurdi ta wannan ba abin da zai fitar da mutum a da riga sai kuma in shi fitar da kanshi misali cutar yan uwa da zagin su mukaddamai manyan shehunan da da aikata wasu abubuwa to su ne ko da Allah ya ce mu shehu
shi a gara makalla mace ce tana cikin al'ada kuma ke zama na al'adar nata ya ce har ta ɗauki wasu kwanaki da yi wanka ba da hukuncin keke ba sai tsarki ba
ya kamata a fahimci ta samu tsarkin ba ta salloli kenan ko kuwa ba ta iya wankan ba ne har ta ɗauki tsawon lokaci ko kuwa ta samu tsarki sai ya zama babu lafiya ne an kai ta asibiti tana kwance kashi ta samu tsarki amma ba ta yi wanka ba ya kamata ya zama akwai wani dalili amma in babu wannan da ba sallu ba ta da salloli ke ba ta da ibadunta na kuma mijinta ba zai je mata ba dole sai ta yi wanka
alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما وقت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه من دار العليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله